wa sallama daga makka zuwa madina da yake daidai da 22 ga watan biyu miladiya ta 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 62 ta da uku kai ko a cikin wannan sura mai albarka sufin ma'ida a yau insha Allah za mu tashi aya ta 64 na'am بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فصادا والله لا يحب المفسدين الله مدركين سركيتي وقالت اليهود يهوداوا كما سكتي يد الله مغلولة hannun Allah a dangile take a daure take gullat aidihim an dangile hannuwansu ko kuma an Allah ya dangile hannuwansu wali'inu bima qalu kuma an tsine masu saboda abin da suka faɗa malazan malazan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha hannuwan Allah jushin fida suke yana ciyarwa yadda yaso wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma lalle abinda ake saukar maka daga wurin ubangijinka yana ƙara ma da yawa daga cikinsu shishigi da kuma kafirci da wuce iyaka wa alƙaina bai na humul adawata wal bagba a ilayen kuma mun jefa ƙiyayya da gaba tsakaninsu da junansu tun daga nan har zuwa ranar alƙiyama kullama auƙadu narar lil harbi a Allah duk sanda suka rura suka kunna wuta ta yaƙi don su yaƙe ka cutar da kai a Allah sai Allah ya buce wutar ويسعون في الأرض فسادا كما سنة فيها تكين كسا سنة يا تبنى والله لا يحب المفسدين ألا بايا سمتا نندسكي مبنتا الله سبحانه وتعالى إمام الأباري هو يودي game da mummunan hali da mummunan ɗabi'a ta yahudawa da kuma yadda suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa maganganu marasa daɗi marasa kyau na rashin ladabi wanda sau da yawa ma maganganu ne wanda mutum yana yin su zai fita daga musulunci in ya jingina su ga Allah in dai ya yarda cewa shi musulmi ne su kau dama ba su jingina kansu zuwa ga musuluncin ba sun zargi Allah subhanahu wa ta'ala da cewa Allah maɗaukin sarki marowaci shi ne ma'anar yadullahi maglula akwai finhaf wanda shi ne shugaban kabilar banu kainuka ko shugaban yahudawa na banu kainuka kabilar banu kainuka da suke a madina shi ya faɗi wannan maganar ga Allah subhanahu wata'ala wanda kuma dama shi ya faɗi makamance ta da muka baro baya faɗin su laqad sami'a faɗin Allah laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya dama shi ya faɗi wannan maganar ga Allah subhanahu wata'ala nan kuma yake cewa yadullahi maglula ma'ana Allah ya dunkule hannunsa ya daure ya damfare hannun shi ta haka Allah bai ciyarwa ma'ana kinaya ce akan sifanta Allah subhanahu wata'ala da cewa Allah yana rowa baya ba da arzikin da yake da shi kafin mu shiga maganar ayar ita wannan ayar tana da ladabin da ake karanta ta da shi ba kamar sauran ayoyi da ake karanta ba za mu ji yadda malam ya karanta ayar illa duk in hankalinmu ya kai ko haka ake karanta ta al-imam an-nawawi haka ya faɗa duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya hikaito maganganu na waɗanda ba masu imani ba suka jingina suka yi wata mummunan magana ga Allah subhanahu wa ta'ala to in za a karanta gabar ba a daga murya sai dai idan aka zo wajen ba su ansa a nan ake daga murya za ku ji haka malam ya karanta ya maimaita ayar don mu ji yadda yake
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فصادا والله لا يحب المفسدين وهكا يدي كرنت آير على لبن آير هكا أكي كرنت آتا daidai gabar da suke magana wacce ba mai kyau ba ga Allah subhanahu wa ta'ala za a yi ƙasa da murya wajen karanta ta amma sadda aka zo Allah na ba su ansa yana mai da masu martani to za a ɗaga murya da wannan kamar mai karatu wa yana hikaitu magana su ne wanda dole sai an faɗa ba don tana da daɗi ba amma wajen ba su ansa zai ɗaga murya don yana shelanta ga sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su suka ce wai Allah marowaci ne baya ciyarwa ya rike arzikin shi ya ƙi badawa wanda dalilin wannan maganar talauci ya same shi da kare tattalin arziki ya waiga ya waiga ya rasa yadda zai yi a madadin ya zargi kai ne da abin da ya yi wanda ya dawo masa kuncin arziki to sai ya jingina wa Allah subhanahu wata'ala cewa Allah mai rowa ne saboda shi kawai yau ya wayi gari ya saba wa Allah Allah ya bar shi cikin yanayin da yake ciki da haka Allah marowaci ne Allah ya ce wannan maganar da suka fi hullat aidihim an ɗaure hannuwansu an dunkule da ɗamfare hannuwansu wasu malamai suka ce jumla ce khabariya suka ce jumla ce du'a'iyya ma'ana hullat aidihim ma'ana Allah ya ɗamfare ya ɗangale hannuwansu ma in ya zama jumla ce du'a'iyya kenan in kuma labari Allah yake badawa yana bada labarin abin da ya tabbata jumla ce insha'iyya khabariya ma'ana an ɗangale an dunkule hannuwansu an ɗaure su kamar yadda suka jingina wa Allah wannan a lahira za su ga haka nan duniya za su ci gaba da zama cikin kuncin tattalin arziki sannan kuma a lahira za su tashi hannuwansu ɗaure bisa wuyarsu saboda abin da suka jingina wa Allah subhanahu wata'ala na cewa Allah subhanahu wata'ala baya ciyarwa daga arzikinsa Allah ya ce bal abin da suke faɗi ba gaskiya bane ba yadahu mabsutatani hannuwan Allah biyu shimfiɗa suke yumfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa yadda ya so hannuwan Allah subhanahu wata'ala shimfiɗa suke baki ɗaya wasu daga cikin masu ƙoƙarin kore wasu daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala ko tawilinsu suka ce bali yadullahi ana nufin ni'matullahi mana ni'imar Allah shimfiɗa take to idan ni'imar Allah ce nan kuma Allah ni'imar bai faɗi dan ba ta bali yadullahi mabsuta ba ta bali yadahu mabsutatani idan hannu ana nufin ni'ima to yanzu ya dawo mabsuda tare da wata ni'imar da wata ni'imar Allah yake magana kenan ana magana ne akan hannuwan Allah subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna yamin Allah mal'a la yaghibuha nafaqa sahha'u al-layli wan-nahar ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض يرفع ويخفض قال وقال تعالى أمتك أمتك عليك النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوى للي دامر الله تكتك دا أرزكي كما شيروا باتا تويوا باتا رجي كومي تكن تذكر أرزكي لكي دامر الله سبحانه وتعالى كما دعوا ماذا الله يكي دك كلتا يديه يمين دك هنوها الله دامني dole ka yadda Allah yana da hannu amma ba tare da musaltawa ko kamanta yadda hannun Allah yake ba Allah yana da hannu ba irin nawa ba irin naka ba irin na kowa ba irin wanda ya dace da shi subhanahu wataala duk irin yadda kamanta Allah ba haka yake ba dan laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wani abu duk baya zamowa tamkar Allah subhanahu wataala shi Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne manzo Allah yake ku ba da labarin abinda Allah ya ciyar tun daga ran da ya halitta sammai da kasai Allah yake ciyarwa daga taskokin arzikinsa abinda yake damarsa yake damarsa bai rage ba ko da mafi karancin abu bai ragu ba tun daga da Allah ya samu kuma yake ciyarwa har zuwa yau kuma har halittu su tashi su koma ga Allah subhanahu wata'ala hauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin mu'adh bin jabal naja alhadisu alqudsi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'atitu kullu wahidin mas'alatu mas'alata ma naqas dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr yace ya ku bayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljannun ku kaf kowa ya taru tun daga annabi adam har zuwa da mutum na ƙarshe da za a halitta cikin mutane tun daga aljani na farko har zuwa aljani na ƙarshe da za a halitta cikin aljanu duka a taru baki ɗaya a wuri guda kowa ya roƙi Allah abin da yake bukata Allah ya ce in ba kowa abin da ya roƙa wannan ba zai rage komai cikin arzikin da ke wuri na ba sai kamar yadda allura take tauye teku in aka tsoma ta aka dangwalo ruwan teku da shi kuma tun daga radda Allah ka kalli tun daga radda Allah halitta duniya kai kadai ka kalli arzikin da Allah ya baka tun daga ran da ka zo duniya kake cin abinci kake shan abin sha kake sa sutura har yau ka kai kaɗai baka san iya arzikin da Allah ya maka ba tun da ka zo Allah yake baka kuma bai taɓa gajiya da baka ba kuma wannan bai rage komai cikin arzikin Allah subhanahu wata'ala ba Allah mai kyauta ne Allah mai baiwa ne Allah mai yalwar arziki ne kyauta da baiwarsa ba ta rage komai in Allah ya ga dama bai gagari Allah ba kowa ya arziki ya zama mai kuɗi Allah yana iya ba kowa kuɗi fiye da yadda kake tunani kowa na iya zama dan wata a Najeriya a wajen Allah wannan wa ma dalika ala Allah bi aziz abu ne mai sauki wajen Allah sai dai hikimar Allah subhanahu wata'ala ta bayo akan wani ya wadata wani ya rasa Allah ya baka wadata sai ya kewaye ka da mabukata don su amfana daga abin da Allah ya baka kai kuma ka samu daraja wurin su Allah ya hore maka su shine li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyan sai a hore ma su a hore masu kai kai su samu arzikin wurinka kai kuma ka samu hidimarsu da girmamawarsu a matsayin wanda Allah ya wa ɗaukaka da wadata cikinsu inda Allah ya so ba kowa arziki ba komi bane wajen Allah sai dai za a samu matsala walau ba san Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi walakin yunzilu bi qadari ma yasha inda Allah zai shimfida arziki ga bayansa kowa ya kudi za su ta zalunci a cikin ƙasa wani talauci ki gyara shi wani wadata ki gyara shi wani yau ya samu gobe ya sha wahala ya nema ya rasa jibi ya samu to ana ja mai linzami kenan ba zai halaka ba wani kuma aka ba shi kudin suke gyara shi sai ta biyayya da Allah da kowa Allah yana ba shi daidai abin da ya dace da shi babu wanda ke da adalci na magana da in ya kalli kai ne kadai zai sifanta Allah subhanahu wata'ala da ruwa kai kadai ka dibi abin da Allah ya baka duk yadda kake ganin rayuwa ba ta tafi maka yadda kake so ka kalli abin da Allah ya baka kai kadai a ce kai kadai Allah ya azurta ya taba ba wani abin cikin arzikinsa kai ba ka da bakin da za ka sifanta Allah da ruwa domin tun daga sanda ka zo tun kana ciki Allah ke baka abinci sanda babu mai iya kai maka ka shigo duniya ke siyar da kai ke shayar da kai iskan lumfashi da kake shaka ke baka kyauta ka je asibiti ka tambayi iskan lumfashi nawa yake nawa ake zubawa kuma minti nawa yake ya kare a sake sai da mutum wani sannan za ka gane Allah subhanahu wata'ala mai falala ne mai yalwa ne mai baiwa ne in ba Allah subhanahu wata'ala da ke da kyauta ba babu mai biyan bashin da Allah yake biya da abin da Allah yake biya subhanahu wata'ala babu wanda ke ciniki da Allah ya faɗi ba mai Allah ba mai ba Allah rance bai samu riba ba biyan da Allah yake yi yana ƙara tabbatar da faɗin yalwar falala da baiwar Allah da kyautar Allah subhanahu wata'ala ga bayi rowa kwata-kwata ba ta tunkari hanyar Allah ba ta kai gare shi Allah ne kake ba abu guda daya in ya tashi biyan kai linka maka goma ya linka har zuwa 700 duk duniya ba wanda kake iya kasuwa da shi ya linka ma riba gida 700 in ba Allah subhanahu wataala ba kaga kenan ta ina za a sifanta Allah in ba ta'annuti da wulakanci na Yahudawa ba Allah in ya tashi baka taje ke linka maka da fiye da hankali abinda hankalinka bai baka kana iya samu a kasuwanci ba to kuma sai Allah ya gama wannan sai lalataccen mai wuri ya koma biyu tsewa da sai ce Allah ruwa gare saboda shi bai ba shi abin da yake bukata Allah hannuwan saboda suke ke ruwa yake yi ba dare ba rana kai ne kake da dare kai da kake da rana shi Allah ba ya da wani bambanci wurin dare da rana a wurinsa wajen hidimarsa da wurin ciyarwarsa da abin da yake bada na arzikinsa ba dare ba rana haka Allah yake badawa dama inda za ka gana ka duniya ba ta taɓa shiga dare baki ɗaya ba nan kuna dare wani wuri na safiya wani wuri na rana wani wuri na mareci da haka duniya ba taba haɗuwa baki ɗaya a ce duk duniya yanzu dare ne ba wasu na cikin dare wasu na cikin hasken rana haka rayuwar kowa take tafiya Allah subhanahu wata'ala ba dare ba rana yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an kowane lokaci Allah cikin hidima yake da bayinsa kuma badawa yake kuma in ya tashi badawa badawa yake badawa irin ta mai arziki arzikin da baya da iyaka baya rabuwa dan shine yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab badawa yake babu lissafi kuma dukkan mu nan kowa ya zauna Allah ya taba bashi babu lissafi kowa ya zauna zai ga Allah ya taba bashi wannan bigairi hisabin dan Allah ya taba baka fiye da tunaninka fiye da lissafinka ashe ka Allah mai kyauta ne mai baiwa ne kenan wani lokaci take kake nema take Allah yake baka wani lokaci sai bayan wani lokaci sai Allah ya kawo maka wani lokaci kan ma bukatar ta zo Allah yake kawo maka da fiye da abin da kake bukata in kauka bashi rance dama shi wannan alkawari zai linka ya biya to wannan kan ba shan ruwa ba ke tara hanya Allah yake badawa sai dai wani abaka nan wani yanzu wani sai an jima wani sai gobe wani kuma tana dama Allah ya riya yi sai lahira karanta a shekar walaziz bin baz rahimahullah wata rana ya shiga damuwa saboda malamai da yake turawa da'awa a kasashe ɗaliban da suke karatu a jami'an musulunci ta madina in suka gama sai ce ka tai karin ku ka ci gaba da da'awa za a dinga turo maka alawun dala dubu duk shekara duk wata allowance ɗinka kawai ka sai ka ta karantar da mutane kana da'awa wani lokaci aka shiga halin jarabawa babu a kuɗin da za a tura wa masu da a wannan allowances ɗinsu ya rasa yadda zai yi shiga cikin damuwa sai wani daga cikin mawadata sai ya neme shi ya ce ina son ganin ka zan ina so in zo in tadda ka mai magana sai ce a fadilatu shaikh ka zauna gida ka faɗi sadda kake so ni in zo in same ka sai ce to bayan sallan magariba shi tun daga sallan yaje yana nema ne hankalin shi sai tashi dan ya dauka ƙara aka kai mai cewa ya wani abu ba daidai ba ya ce da na kwanta bacci bayan sallah azhar sai na kasa bacci sadda magariba sai na zo wurin shi muka gaisa ya ce sai ya aje kai kasa ya kasa kallo na sai na fahimci na jin kunye ya man magana da yake so ya mani sai yake ce mani ka san mun dauki malamai wanda suke aikin da'awa sama da malami dubu biyu kuma daga aljihuna abinda nake samu albashi na da dan abinda nake da shi nake ba su allowance da kuma wasu mawadata da suke taimakawa suke alkawalin za su taimaka ake samun abin da ake ba su na dan alawun sun sai to an zo wani yanayi yanzu ba wani da abin da za mu ba su wanda suka alkawalin nan ba su bada ba malaman nan da iyalansu suna cikin damuwa suna cikin bakin ciki shine na kira ka ina so ka bani rantar riyal miliyan hudu za mu ba ka alawun sun daga baya Allah ya hore zan mai maka sai sai ai koda baka nema ba ka tantance in baka balle kuma ka nema yace gariyar miliyan hudu ka biya sanda duk ka samu dama babu lokaci har da Allah ya hore maka sai mishi addu'a sai sai ya Allah ka zuba mishi arziki zubawa Allah ka sa shi cikin nagartaccen mawadatan musulmi yana fitowa dan shi yana America suna da kamfani ya fita daga wurin shi sai ya bugo mishi waya sai sai akwai wani deal na kasuwanci da suka kulla yanzu nan gashi deal ya tabbata sun ci ribar riyal miliyan 400 daga wannan kasuwancin gari na wayewa sai sake dawowa wurin shi sai ke cewa dalilin addu'ar da kai min biya kaga yanzu ga abin da ya faru ina hita mun yi kasuwanci ribar riyal miliyan 400 Allah ya bamu dan haka miliyan 4 da na bada jiya to wannan na yahe maka ita ga wata miliyan 4 a ƙara a bawa mawad masu da'awa su ci gaba da da'awa sun daukar ma Allah kaga da an sai da bada bashin da biyan Allah subhanahu wataala take akai ba to ina za ka jingina wa Allah subhanahu wata'ala ruwa kuma wa ke biya da irin wannan ka ba da miliyan hudu a baka miliyan ɗari hudu kaga duk ɗaya ɗari ta haifa ba duk ɗaya ɗari ta haifa to haka suka suke jingina wa Allah irin waɗannan maganin saboda izgili ga Allah subhanahu wata'ala su ba sun san Allah ba mai ruwa bane ba duk sadda bawa ya shiga cikin kuncin arziki Allah na iya jarabtar mutum da kuncin arziki saboda ya dama shi jarabawa ce Allah ya yalo kana samu yau Allah ya tsaye da samu ka sa gaba kana so ka samu Allah ya tsaye da wannan ba wai dan Allah na maka ruwa bane Allah ya faɗi da badawa da kin badawa duk jarabawa ce fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana duka al-ibtila jarabawa ce wani bi Allah na iya jarabta ka kake samu abin da kake so ka samu dan ya ga ya zaka wani lokaci kuma Allah yana kin baka abinda kake so ka samu saboda sabon Allah na innal abda la yuhramu rizqu bi dhanbin yusibu ana haramta ma bawa samun arziki saboda wani zunubi da yake aikatawa sanda duk abin da matsala ta zo to in ka zauna ka kalle kanka tukun me na aikata lallai akwai abin da nayi Allah ya darasi ni da wannan sai ka tuba sai ka gyara tsakaninka da Allah to shi da ya ga kawai ya zube babu ne kwanya kalli lalata da ballar da yake yi wa Allah subhanahu wataala sai sai Allah marubuci to Allah babu dare babu rana ciyarwa yake yi la ya ce wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufran kuma abinda aka saukar gare ka na alqur'ani da annabta da shari'a da Allah yake saukar maka yana ƙara ba da yawa daga cikin su shishigi da ƙetare iyaka da kafirci duk sanda suka ga wani sako ya zo maka daga Allah subhanahu wata'ala duk sanda suka wani wahayi ya zo maka daga wajen Allah subhanahu wata'ala wannan yana tsara musu bakin ciki saboda ni su kullun so suke yi su ga ka Allah ya rabu da kai so suke su ga ka shiga wani hali da haka duk sanda wahayi ya zo maka suka ga alamar cewa Allah dai yana yi da kai to wannan yana ƙara musu bakin ciki yana ƙara musu damuwa yana ƙara saka su cikin tasku na rayuwa saboda ba haka suke so ba abinda suke so su gani ba kuma duk wanda yake kiyayya da kai dama ai ba zai so ya ga gaban ka ba ba zai so ya ga abin alkhairi yana yana zuwa gare ka ba da haka da sukar da suka yi wa Allah subhanahu wataala da wannan mummunan magana da damuwar da suke gwadawa idan wani abu ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen Allah na wahayi ko annabta da Allah ya bashi damuwar da suke gwada sun shiga duka wannan hasada ce da ke zuciyarsu game da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tabbatar da idan da su aka ba wa duk wadatar da ake badawa duniya wallahi ba za su iya ba kowa ku ba am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yutuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira su da su Allah ya ba wadatar ko daidai da yanar da ke jikin kwallon dabino Allah ce ba za su iya ba kowa ba amma kuma suke jefa wani da ruwa kuma suna yi Allah ce kuku suna yi wa mutane hasara ne saboda abinda Allah ya ba wa mutane daga falalarsa dan me Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan me zai ba shi annabta da haka kullum wahayi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ƙara masu shishigi da wuce iyaka zake yi wajen yi wa Allah maganganu da manzo Allah maganganu marasa daɗi saboda ba abin da suke so su jibi kullum kenan tunda mutum ne yake so ya ga ka rasa rigar sawa sai ya ga rigar ka har kana wankewa ka goge har kana dinka sabuwa wata rana ka sanya ai kullun ya ganka ƙara bakin ciki yake kullun yana in ya bullo ta nan yau to gobe zai tunanta ina zai ƙara bullo muka ta hanyar da ba wannan ba kana ƙara gaba damuwar shi da bakin ciki shi yana ƙaruwa mugun kulli da mugun tanadin da yake maka kuma yana ƙaruwa shi ma shi yasa kullun wahayi ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara shiga bakin ciki suke yi ƙara shiga damuwa suke yi saboda ne saboda ai ba haka suka so ba ba su so ba dama ai hasala ta hana su bi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama shi ka wanda duk hasala ta hana ya zauna lafiya da kai to in ba rasa ni'imar da yake kallo wanda zai so ya ganka da ita ya kai ba to ba za ku zauna lafiya da shi duk wanda hasala ta sa yau kaddarawa da suna zaune sai Allah ya aiko ce ya cire manzon Allah daga annabta to za su zuba ruwa kasa su sha amma zaka dauka in wani annabin ya zo za su bi shi ba za su bi shi ba dan ai manzo Allah ba ya kasa gamsar da su cewa Allah ya aiko shi bane ba a sun san Allah ya aiko shi me ya sanya saboda su suna ganin ba shi ya kamata ba to kuma cikin bala'in duniya da zaka shiga shine Allah in ya abu ga ganin ba haka ya kamata Allah ya yi ba to ka shiga matsala Allah ya ce wani inan ka ce ba nan ya kamata ya yi ba wani kai zaka dauki wannan ka ce ba shi ya kamata ya dauka ba wani na baka wannan ka ce ni na dace to ka shiga matsala ka shiga matsala a rayuwarka don kullum cikin bakin ciki kake ba dare ba rana me ni'imar na kwanta yana bacci ya wayi gari ya cigaba da dagwala arzikin ni'ima din ka kwanta da dare ka kasa bacci saboda shi da rana ka hito ka ganshi da abin da ba ni'ima ba ka dinga tsammanin ni'ima yana shan wahala ka dinga ganin daɗi yake ji saboda idan ka yare bai da ko ka dinga ganin ya saka littafi ya da kunshi ka ɗauka yan dubu dubu ne ya nike zuba a haka za ka yi ta gani kullum saboda mai hasada haka take to dama hasada ce su tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa haka Allah ya shaidu ya shaidu su akan wannan ce wanda kasirun min ahli kitabi law yarjunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq hasadar nan ita ce dalilin da yasa kullun damuwarsu me yasa za mu ga Allah bai ce Allah ya saukar da wahayi sai su ƙara kafirci maimakon masu imani kaga wahayi na zuwa ga daga Allah subhanahu wata'ala suna ƙara imani shi kuma kafiri yana ƙara fanɗarewa Allah وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أهل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صد آية ذات سوكاء سورة ذات سوكاء جواهي سجنك ولن سورة ذات كارا وإيماني masu imani sai su kara imani suna wa junansu albishir su kawo kafirai wanda cutar munafiki da kafirci ke cikin zuciyarsu sai da kara masu datti da kazanta dora akan doriya akan datti da kazantar da ke cikin zukatansu su mutu suna kafirai ayoyin Allah idan suka zo masu imani suna sauraron ayoyin Allah suna ƙara imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba su imani da Allah ba kuma ayoyin Allah na zuwa suna ƙara kangara suna ƙara fandarewa Allah subhanahu wa ta'ala suna ƙara juyawa Allah maɗaukin sarki baya a madadin ayoyin su zama hasken shirya gare su sai su zama dalilin ƙara faɗawa cikin halaka da kuma faɗawa cikin hanyoyin da suke cikin bata wanda inda sun yi riko da wannan da Allah subhanahu wata'ala ya daga darajarsu da wannan ni'imar da ya masu ta rubu da shari'a da kuma kama tafarki wani biki da suka yi Allah ya ce wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah sun mun jefa kiyayya da gaba kiyayyar juna da gaba tsakanin su har kiyama ta tsaya yasu yasu yahudawa babu kaunar juna babu son juna tsakanin su amma yadda bayan muka yi magana sai dai in suka zo wajen fada da musulmi to suna da makiyi guda daya amma ba yahude da ba yahude dan uwan shi Allah ya riga ya sanya gaba da kiyaya tsakaninsu ba saba aure junan su mu kalli Isra'ila a yau abin da yake faruwa a cikin Isra'ila a yau alharijin su waɗanda masu addinin cikin su da kuma sauran gama garin mutane ka yanzu rikicin da ake da bala'in da ake cikin kusantun wata biyu baya zuwa yanzu sai dai su je ofishin 'yan sanda su kunna wuta su tadda 'yan sanda su ta bugun su rikici ake tsakaninsu saboda an ce sai sun shiga sojoji su kuma ba za su shiga sojoji ba suna nan kullum bala'i suke dama meye abin da ya tsaye ya sanya labarin su ya rufe ba a jin suna cikin wannan yanayi saboda suna faɗa da musulmi amma su a cikin gidan babu jituwa tsakaninsu ga su nan yanzu tun daga wata hudu baya an yi budget an kasa zartar da budget din da kasar za ta iya ci gaba da tafiyar da al'amuran ta kai wanda zaman da za a yi nan gaba a wata na uku in aka kasa gwamnatin za a kifar da ita idan ba in ba iya zartar da budget din ba kuma ba yahude ne da ba yahude maki musulmin gaza ba amma su ne yanzu sun dawo tsakanin sun kasa jituwa kaga wannan yana ƙara gaskata faɗin Allah wa alqaina bainahum al'adawatu wal baghdha ila yawm al-qiyamah suna nan kai ne daga nan kake kallon su kamar san junan suke yi ba su kaunar junan su ko ba su san junan su sai dai idan suka zo wajen hada da musulmi suna haduwa kowa ya jeho makamin shi akan musulmi saboda kowannen su musulmi ne baki ne Allah ya saka musu wannan tare da kaskanci da Allah ya sa musu Allah sai zuribat alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya wa yaqtuluna an-nabiyina wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dalika bima asaw wa kanu ya'taduna Allah ya ce an jefa wani irin kaskanci kansu duk inda suka tafi wulakanta suke in ba da alkawalin Allah da mutane ba in ba yarda ne a ku taho za mu ba ku kariya ba duk inda suka shiga ka suke yanzu sojojin da suka yaki a Gaza Isra'ila ta ɗauki matakin hana su fita domin duk wanda ya fita akwai gidauniyar Hind Rajab tana nan tana bibiyar duk wanda suka ga hoton shi ya shiga kana tahiya kasar da ka tahi za su je kasar shigar da ƙara kotun koli ta ƙasa a kama ka yanzu babu magana yawo sannan banda wannan duka muna gani a kasashe da yawa na europe ba wai kasashen afirka ba ba yahude da an gane daga isra'ila ke sai bugu musu hanya kawai duk inda suka gitta musu hanya su da mutane sai bugu kaga zuri ba alaihim billatu aina ma suke sun kenan duk inda suke cikin kaskanci suke rayuwa ba su da kwanciyar hankali ba su da natsuwa sai dai mutum ya koya identity shi a matsayin sa na ba yahude ne shi amma ya hito cikin mutane ya bugi gaba ya ce shi ba yahude ne a yanzu wannan duniyar ta yau to wannan mu'jizar gaza ta haramta haramta musu wannan wannan ba za ta yi haka suke rayuwa sannan Allah ce kuma wanguri ba alaihimul maskana an dora musu wani irin bala'in talauci ba ka da matalauci duniya irin ba yahudi dan shi talaucin da na zahiri da na ba'ini duk yake tattare da su baki daya matsiyata ne na kinki da kake ganin su ba su cikin arziki ba su cikin wadata kawai ka san muhimmancin mutanenmu da kaga mutum da fara fata ne kake dauka shi ke nan jin daɗin rayuwa yake tun da kai baki wahala kake sha wani in ya ga ma wahalar da yake sha irin rayuwar da yake za ka ga aljanna kake saboda ko ba komi kai akwai ni'imar imani akwai al-shirah wanda imani ke sawa mutum a cikin zuciyarsa fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam to wannan al-inshirah sadr din sai ba a malam in ba din musulunci da imani ba waka iya rayuwa cikin halin da muke rayuwa Najeriya nan babu mutum zai hada rai mutu amma ka gan munan hankali kwance yau ta kare in Allah ya raka gobe kuma kana da appointment da inda zaka gobe hankalin mu kwance in ba dan zuciyar musulunci da zuciyar imani ba duk wanda yake rayuwa cikin balarabe ne ko bature wallahi zai hada rai mutu zai hada rai mutu bai tsammana ana iya rayuwa haka amma ba ka da kokobo in ba sa'a ba ma tun bisa hanya bincike ciki fara kama kan koma gida kana zuwa da katin tsiri sai bacci kuma ba ka da kokobo a jihunka kuma kuma da sai ka kasa tashi da wuri ma in ba da gaske ba ko ba ka da kokobo baka aje baka ba kowa a ba kuma hito ana hira aga kana dariya alimta da Allah kai kowa wadata kuma kila ko kana tun sai baka ba ni'imar musulunci ce take sama mu wannan kwanciyar hankalin kenan da kuma ambaton Allah da muke yi dan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah dan Najeriya na azai da ambatan Allah kaman ba ka hada da ambatan Allah ai za a samu damuwa to Allah ya saka su cikin irin wannan kuncin da wannan tsananin bayan iyayya da gaba da ke tsakanin su ba su jituwa da junan su Allah subhanahu wataala sai kuma kullama auqadu naran lil harbi aqfa'aha Allah duk sadda suka suka rura wuta dan yaki dan zo su ma suka kulla wani makirci dan su cutar da kai ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam dan su maka abin da ba daidai ba Allah sai ya buce wannan wutar ya hada yunkurin su yi tasiri duk sanda suka zauna suka yi wani plan suka yi wani shiri na ya za su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko na magana ko na aiki Allah subhanahu wataala sai ya tona masa asiri baya bari su kai gaci ga abin da suka yi har dai zuwa lokacin da manzo Allah ya je Khaibar lokacin da suka kulla ba Yahudar da suka aiko da nama suka sanya guba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da wasu daga cikin sahabbai Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naman ya fara cin naman cewa akwai guba a cikin shi zaka duk sanda suka yunkura shi wa manzo Allah wani abu na tutarwa su kunna wata wuta ta yaki da za su tutar da manzo Allah da ita Allah sai ya buce wannan wutar baya barin ta tasiri dan Allah shi ke kare annabinsa kuma ya alƙawarin zai tsare shi sannan wa yas'auna fil ardi fasadan yawo suke cikin kasa suna yaɗa banna dama aikin bai duk in bai hude yadda kasan tsira haka yake duk inda yake yawo duniya maballaci ne shi suna yawo cikin duniya suna yaɗa banna wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son mutanen da suke maballata nan ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله يقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا da ce ma abuta littafin nan yahudawa da nasara sun yi imani wattaqau suka kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala da ya aza kansu da kaffarna anhum sayyi'atihim Allah ya ce da mun kankare musu zunubansu da laifukansu da kurakuransu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su aljannan ni'ima ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما دا أتسو سن أيد دا التوراة والإنجيل معنا سن يأيكي دا أبن ذيكي تكنس وما أنزل إليهم من ربهم لكما أبن دا أكا سوكر قرينس دا أبيجن سوء لا أكلوا من فوقهم والله دا سن تدك سمن سوء ومن تاتي أرزلهم دا كما كسن كفاهم سوء منهم أمة مقتصرة تكنسوا أقوى الأمة دا سكي ديلي تتسير الأمة والنسكي بتسربا ديلي تتسير wa kasirun minhum sa'a ma ya'malun amma da yawa daga cikin su abinda suke aikatawa ya munana Allah yake cewa da su waɗannan ba abuta littafin sun yi imani da abinda Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi bayan sun imani da Annabi sannan suka kuma kiyaye dokokin Allah da umurnin da Allah ya ba su Allah ya ce la kaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu zunuban da suka aikata munanan ayyukan da suka yi da mun kankare musu zunuban su baki daya sannan wala adkhalnahum jannatin na'im da kuma mun shigar da su cikin aljanna ni'ima inda ni'ima inda sun yi imani Allah ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila da a ce su dinnan sun tsayar da at-taura da injila tsayar da ita ma'ana sun yi riko da ita sun yi aiki da abin da yake cikin ta wa ma unzila ilaihim min rabbihim da kuma abin da aka sauka musu daga ubangiji su habla da abbas sai nan wurin ana nufin alqur'ani mai girma da sun yi imani da at-taura da injila sun rike su kamar da Allah ya umarce su riko da su sannan suka yi imani da alqur'ani mai girma suka yi aiki da shi Allah ce la'akaru min fawqihim wa min tahti arjulihim wallahi da sun ci arziki daga saman su da kuma ƙasa kafafuwan su a nan wurin wasu malaman tafsiri suka ce la'akaru min fawqihim wa min tahti arjulihim ma'ana ruwa ya sauko daga sama ƙasa ta fitar da tsirrai da Allah ya saukar da ruwa daga sama ya fitar musu da tsirrai daga ƙasa masu yawa wanda za su amfana su samu walwala da sauƙin rayuwa cikin kwanciyar hankali wasu malaman suka ce la'akalu min fawqihim min ta'ati wa min ta'ati azurihim ma'ana da sun samu arziki cikin sauki ba tare da sun sha wahala ko sun shiga cikin wani sasku na rayuwa ba dai da faɗin Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaktubuna Allah sai da ahalin alƙaryun nan sun yi imani suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokinsa ya mun buɗe musu albarkoki daga sama da ƙasa Allah ce sai da sun karyata ayoyin Allah sai mu kama su da abin da suka sace suna aikatawa to su ma idan da sun yi imani da attaura da injila suka tsayar da su suka yi aiki da su suka yi imani da alkur'ani mai girma kuma to da Allah subhanahu wataala ya sauka musu da arziki daga sama ya bubbugan musu da arziki daga ƙasa su samu walwala da kwanciyar hankali na abin da za su ci da su da dabbobin su rayuwa ba tare da wata wahala ba tare da wani kunci ba amma Allah ya ce duk da haka minhum ummatun muqtasila cikin su akwai wanda suke bisa da yadda sun tafarki irin su Abdullahi ibn Salam da sauran su wanda suke imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama suna bisa hanyar take daidaitacciyar hanya al-muqtasid shine wanda yake mataki na kole a babin biyayyar ga Allah amma biyayya ga Allah amma bai kai matakin as-sabiqu bil khairati bi idnillah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul fatir ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله المقتصد shine wanda zai yi kokari yana bin Allah abinda Allah ya gafta yana yi abinda Allah ya harumta yana bari sannan yana kauracewa abubuwan da ma ake kyama ko da ba na haramun ba yana barin wasu fudulul mubahat abubuwan halal ma wanda ba su da amfani yana barin su shine al-muqtasid azzalimu da nafsihi kuma shine wanda yana bin dokokin Allah amma yakan saba wa Allah amma dukkan su da al-muqtasid da as-sabiqu bil khairati bi idnillah da zalimu li nafsihi da muqtasid da sabiqu bil khairati bi idnillah to waɗannan dukkan sun an ji lahira aljanna za su domin ayar hakan Allah ya rubi a ƙarshe bayanin cewa dukkan sun aljanna ne baki daya sai dai in an je lahira da az-zalimu li nafsihi da al-muqtasid da as-sabiqu bil khairati wannan kowa zai samu sakamako aljanna daidai abin da ya aikata wannan ya gauraya wancan ya bi Allah sau da kafa yana ɗan jin daɗin shi babu laifi bai sa bai aikata haram baya barin abinda Allah ya rubuta masa shi kaula ma wanda yake cikin as-sabiquna as-sabiquna shi zai dole zai bar wajibi zai bar makaruhi halal ma zai bar ta in ba dole ba sannan yana bayan farillu yana bin su da nafili yana goyawa bayan su to wannan idan an ji lahira sakamakon shine Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin faɗansa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran ayna yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yace lalle al abrar za su sha daga wani ka'as kofi da abin sha cikin shi za su sha daga wani kofi da ke da wani ruwa ko lemu cikin shi kana mizajuha kafuran abin shan da yake ciki an gauraya shi da wani ruwa ko abin sha da ake kira kafur shi kafur din Allah ya ce aynan wani marmaro ne na ruwa ya shirabu biha ibadullahi ibadullahi za su sha wannan ruwan sirfan ba tare da an gauraya ba ibadullahi a nan su ne asabiquna asabiqu bil khairati al abrar su ne wa su ne muqtasidun tunda nan duniya sun zo sun bi Allah sun yi do wajibi sun ba haramun sun dan gauraya da dan shagalin su da jin dadin su to in an je kaga sai a ba su kana mizajuha kafuran sai a gauraya musu sai a musu kara da ruwa su kau ibadullah tun da zuriyan bin Allah suka yi shi kau za su sha daga kafur din ba tare da an gauraya musu ba kaga dukkan su yan aljanna ne kowa zai sha daga abin da yake kuma shine fadan Allah subhanahu wa ta'ala fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im da haka al-muqtasid shine dai galibin mu dai mun yi tunanin mu hada layin al-muqtasid din ba za ka to ai kana bin Allah da abin da kake iyawa dan jin daɗin nan in yazo wani ma dan makaruhin ma kakan sirka da shi in kaga akwai balle balle fudulul muba'at kana gaurayawa da su to a cikin yahudawa akwai wanda suke muqtasid suna bisa daidaitaccen tafarki tsakatsakke tafarki tafarki na shari'a irin Abdullahi ibn Salam wanda ba yahudi ne da ya musulunta a Madina kamar da muka sani amma Allah ya ce wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun da yawa daga cikin su abin da suke aikatawa yayi muni na'am يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله يا أيها الرسول يا كيوانا منذو بلغ ما أنزل إليك من ربك ka isar da abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka wa illam taf'al fa ma ballagta risalata in baka yi haka ba to baka isar da sakon Allah da ya aiko ka isar ba wallahu ya'timuka minan nas kuma Allah shi zai kare ka daga mutane inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin lallai Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke kafirai Allah subhanahu wata'ala ina umurtar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala da ya aiko shi ya isar da mutane wannan ayar kafin mu dawo mai magana bai zirgi a kanta mabiya addinin shi'a suna cewa wannan ayar ta sauka a lokacin hajjin bankwana abin da za mu fara magana su don kada sai mun gama magana mu zo mai tasu kuma sai mun warware ta suka ce wannan ayar ta sauka lokacin hajjin bankwana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne lokacin da aka je aikin hajjin mala'ika zuri yadda suke cewa ya zo ya samu manzan Allah a arafa ya ce tun da alhazai duk na musulmin duniya sun taru ka sanar da su aliyu shi ne khalifa bayan ka kai tsaye kayan su watsi daga nan sai manzan Allah bai yi ba bai magana ba aka zo ranar goma ga wata mala'ika jibril ya ƙara dawowa ya ce Allah ya gaya maka ka gaya masu sai bai yi ba bayan an gama an dawo maka bai isar ba ya kamo hanya daga makka zai tafi madina mala'ika jibril ya ce Allah ya ce a gaya maka wa isar da saƙon nan kafin shuru kai da ya zo daidai wurin da ake kira da jufa ya suka ce wai nan ne inda alhazai ke rabuwa kowa ya kama hanyar garinsu mala'ika jibril ya ce Allah ya ce manzo Allah ya da zango wurin sai mala'ika jibril ya ce Allah ce kada haka bari su rabu da wurin nan baka gaya masu ba sai ce to ai yanzu ina gudun kada in musu magana sai man tawaye a zan matsala sai Allah ya saukar da wallahu ya'timuka minan nas nan ya saukar da ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس bayan ya ga masa wannan sai tara sai ce to man kuntu maulahu fa aliyu maulahu yadda suke nihi duk wanda ni shugaban shi ne to aliyu ma shugaban shi Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wa ansur man nasarahu har zuwa da ya gama wai sai wani sahabi sunan shi alharis ibn nu'man sai yi miki sai ce haba mu Allah ka zo ka ce Allah ya aiko ka mun yarda da kai ka ce mu hijira mun yi hijira ka ce mu ce da duk mun yi mun yi kaza yanzu ba za ka kyale mu ba sai kuma ka dora mu dan dan uwanka ya zama shugaban mu bayan ka sai ya juya sai ce Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i a wikina bi azabin alim wai ya ce Allah in gaskiya ne wannan magana daga wurinka to kai masu kai mamu ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mamu da wata irin azaba mai raɗaɗi wai daga inda manzo Allah yake ya daure dokin shi abin hawan shi cikin wani itti ya taho kafin ya kai inda ittin yake sai wani dutse ya faɗo daga sama ya kashe shi sai Allah ya saukar da sa'ala sa'ilun bi azabin waqa lil kafirin laysa lahu dafi'a to don a gabar sun ce sadda manzo Allah ya faɗa gada wai sai wasu manyan mutane sai suka ɓata rai suwa kenan an ce manyan mutane a majalisar manzo Allah zuwa yi to wannan suka ce dalilin sauka aya kenan to kayan mu shiga ma ita aya da Allah suratul ma'arij makkiya ce ko madaniya to wannan ho ana maganar hajjin bankwana suratul ma'arij tun ana makka ta sauka tun ba a yi hijira ba wannan kuma ana maganar ma watan ƙarshe hajjin ƙarshe ɗan lokaci kaɗan ya rage wa manzo Allah ya koma ga Allah kana magana waɗin surar ta sauka san nan ta sauka sannan wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-aqam min indika a suratul anfal ko fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw ijina bi adhabin alim wannan azaba an yi ta me ke gwada haka wa ma kana allah li yu'adhibahum وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي بقى ما هي عذاب با آية دكي بايا wannan ta gwada abinda suka roƙa na azabar Allah bai yi ba dan Allah ta yi Allah ba zai musu azaba ba kai matsawar kana cikin su annabi Allah ba zai musu azaba ba kuma Allah ba zai musu azaba ba matsawar suna neman gafara so kaga ita wannan addu'ar da musu mutanen Makka suka yi ta ai azaba bata sauka ma ayar ma da ke baya ta tabbatar da Allah ba zai azaba ba kuma ya hudu dalilin da bai yi ba sannan ko kai waye ko baka yi karatu baka san ladabin manzan Allah da Allah subhanahu wata'ala yaya Allah zai tagaya wa manzan Allah ka faɗi wancan ka faɗi wancan ka faɗi wancan yana ta yaga zai faɗi ba kuma mutumin da ya fara tashi cikin garin makka ba ko musulmi ɗaya duk kafirai ya ce ya ƙaun ƙulu la ilaha illallah tuflihu bai ji tsoron waɗannan ba sai waɗannan da suka imani da shi a makka babu musulmi ko ɗaya ya miƙe ya fara wa'azi ya fara da'awa ba musulmi ko ɗaya a makka amma ya tashi ya ce Allah ya aiko ni gunki ɗari uku da sittin ke cikin ka'aba sanda aka zo fatu makka amma da waɗannan gumakan yi ne ce a bauta ma Allah shi kaɗai wanda ya wannan shine yau wani adadin mutanen da abin da za su yi mai bai kai abin da mutanen makkan tare da kafircin za su ke yi ba shine zai isar da Allah saboda wannan sannan Allah subhanahu wata'ala ya gama wanke annabawa annabawa ba su shakka kowa الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا Allah ya ce su ne wanda suke isar da saƙon Allah kuma Allah kaɗai suke tsoro ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba to wanda yake da wannan shaidar daga Allah shine Allah zai ce i ya ƙi i ya ƙi i ya ƙi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zo yake cewa da suka ce an haɗu daidai wurin nan ne gadiru hum inda nan ne ake yawmul gadir in ta zo wai ranar da wannan ce ta faru yace muftarakul hajij makkati ba ba jufa ba saboda akwai wanda kwata kwata bai da alaka da hanyar jufa in zai koma garin su muftarakul hajij makkati ba jufa ba dan haka ba duka alhazai ne suka biyo manzo Allah nan ba da yawa wasu daga garin Makka suka yi bankwana da manzo Allah suka kama hanyar garin su manzo Allah ya kama hanyar Madina to ina har aka tara kowa da kowa da ya zo ran har nan ya zama nan ne matattar alhazai inda nan za a rabu kowa ya kama hanyar garin su ha isar da wannan sakon da haka wannan ayar kuma sannan yanzu idan ka kalli wannan aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas duk can bai da tsaron Allah kenan yanzu ne ya samu tsaron Allah a sabda yan kwanaki suka rage manzo Allah ya koma ga Allah duk gwagwarmayan ma an gama ta duk rigimar ta kare duk dauke ba daɗin da ƙalubalen an gama fuskanta shi sannan yanzu ne aka zo sanda sai yanzu manzo Allah zai ce Allah bai tsare shi duk kariyar da Allah yake bayan Allah subhanahu wata'ala ya mashi wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa makaru makran wa makarna makran wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin duk an yi wannan an gama yanzu ne sai yanzu ne Allah zai sai wallahu ya asibu kamar nas kuma yanzu ne zai isar da sakon Allah yanzu ne a lokacin da yake da Umar a hadasa yake da Aliyu a hadasa yake da Khalid ibn Walid a matsayin zaratan dakarunsa a gaban shi yake da su Talha ibn Ubaydillah irin waɗannan zaratan dakarun a gaban su ne sannan manzo Allah wake zai musu kana gaban wannan wani wa'azi ne ba za ka iya yi ba duk jarumtar annabawa manzo Allah ya fi su jarumta baki daya annabi Musa wanke kafaya da zai tayi wajen Fir'auna cewa sai da yace ina ji tsoron kasu ƙarya tare wa akhi Harun huwa afsahu min dil lisanan fa arsilhu ma yurid an yusaddiquni amma shi manzo Allah da zai so sai da sako Allah bai sai hadari da kowa ya raka ni ba shi kadai zai fara da'awar shi shi kadai ya fara da'awar shi so wannan ayar kwata-kwata ba ta da alaka da abin da suke ba da labari abinda suke faɗi ba ta da alaƙa da shi cewa ayar ta sauka saboda wata munasabar ta ghalil khum ayar Allah subhanahu wata'ala yana ƙara yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne na farko ma ku diba fakirin da Allah ya manzo Allah da ya ayyuhar rasul ya kira shi a matsayin dan aikin shi kenan da sunan risala ya kira shi da wanda dama dan aikin shi ne aiko shi ya isar me ya aikin dan aike shi kuma isarwa wa ma'anar rasuli illa al-balaghul mubin aikin dan aike shi ne an aiko ka isar da abin da aka aiko ka isar ga wanda aka ce ka isar da shi ka yi shi insha Allah gobe za mu tattauna akan wannan ayar sosai da abin da ta kunsa dan mu warware abin da suke faɗi wanda yake cikin ayar abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda mu kuskure Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in